abinda zakar fiddakai ke waje ba a cikinsa abinda ake cewa a ba da zakar fiddakai a cikinsa kuma da shi ba da shi zakar fiddakai wanda zakar fiddakai ke waje ba a kansa Ubaidullah ya ce haya min hadisi Imam Malik ya tafi daga nafi cewa Abdullahi Umara ya fice yana dukiyarsa daga yaransa muke da maɗe ne wanda ke wajen da ake wanda ke masa ayyuka a gonakin da wata lura da wanda ke masa ayyuka a yaransa a cikin yasa a cikin wata tsarin da na karfa da shi da karfa da kan da a wani hali وأن يسأل حديث يا كبر إمام مالك Imam Malik radiyallahu ta'ala an yake cewa mafi kyan abin da zai yi a cikin abin da yake wajaba a kan mutum daga zakar da kai to shi wannan mutumin da cewa yake wajibi a kansa shine mai ba da zakar da kansa cewa sai ya ce da shi wanda yake dole ne ya ce da shi to shi zai fitar mata da zakarfin da kai mutum yana ba da zakarfin da kai daga babansa da ya daura wa fansa bayan da aka daura wa fansa mai gidan da ya daura masa fansa shi ke biya ba shi biya masa zakarfin da kai domin ko da shi an daura masa fansa amma har yau bawa ne inda inda aka faɗa abdun ma bakiya albukatabu abdun ma bakiya alaihi dirhamu mukatabi yana nan a matsayin bawa matukar dai bai gama biya ba ko da dirhami dai ne bai gama biya ba haka dai za ba su da tabbata da kai daga mudabbarinsa ba su da ya dabbara ya ce ba mutuwar su shi ɗa ne da bayansa kulihin da ba ɗayansu da wanda suke nan da wanda suke ba sa nan da wanda suke nan da wanda ba sa nan matuka dai sun zama musulmi amma wanda yake ba musulmi ba wannan ba a ba shi ba a biya masa zakar bawan da yake ba musulmi ba to wannan ba a cewa a biya masa zakar wanda suke na kasuwanci ko ba na kasuwanci ba ko da bayan sa ne wanda yake na a kasuwa suke na siyarwa to idan lokacin kudda zakar da kai ya zo wajibi ne ya fita musu da zakar da kai amma in ba wanda yake ba musulmi ba wannan ba a cewa mai gida ya fita musu da zakar ba zakka akan mai gida a cikin wannan imam malik yake a game da bawa da ya gudu bawa da ya gudu daga hannun mai gidansa shi mai gidan idan ya san inda yake ko ma a ce bai sani ba amma zaman kwakwarsa a kusa take yana zaune a ce yana nan da rai yana zaune cewa zai dawo gare shi a ina ganin cewa ba ba da yake ni a fahimta da za a ce ya fahimtar masa da zakarfin da kai idan kuma zama ya dade da gudu waya kisa bi na zama ya yanke kauna ya kunda rai daga ake zai same shi to ba za ganin ake sai ya fitar masa da zakarfin da kai Imam Malik ya ce, Zakarfin da kai na hajjaba mazauna ƙauyuka. kamar yadda take wajaba a kan mazauna alƙariyu yadda take wajaba a kan mazauna birane to haka take wajaba a kan mazauna ƙauyuka abin da yasa aka ce haka saboda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faranta zakarfin da kai wato zakar kuɗa shan ruwa ko yin sallah daga ramadan ya faranta ta akan mutane gaba ɗaya wanda duka wanda yake da ko babu namijin kofa ce ina musulmi na matuƙar dora cikin wasu hadisun da aka rubuta wanda na zama ba a karanta shi tsarin ina musulmi nan ya fi min kawai a riwayar imamu malik illa iyaka daga amma da malamai suka bincika suka bincika sun sun samu cewa to akwai waɗansu ma da suka wuraito a hadisin nan amma a tasirin wayar shi ma an samu cewa tasirin amma galibin duk malamai ma da nasu yadda sun wuraito cewa a alaƙa wato wannan jinin mutum ne yadda za a auna da karfin da kai wato wani auni yake sa a da karfin da kai wani ya taɓa da inda ya taɓa da zaman malik ya taɓa da nasiru ya taɓa da zaman umara cewa mu zama sallallahu alaihi wa sallama ya yanka da karfin da kai a wato da karfin shan azumi wato ƙara azumin ramadan akan mutane gaba daya za a ba da sa'a ne da dino za a gudanar da dino musulunci wuri ke nan ko ba a na shayar inda duk wanda yake da ko ba namijin ko mace daga cikin musulmi wani lafiyar hadisi ya kabar da imam malik ya kabar da zai dina aslama ya kabar da ya dina abdullahi tsarin ya hadin sarkin alibi cewa shi ya jama sayyidin mudari yana cewa mun kasance muna fitar da kafin da kai za a gudana abinci ko za a gudana sha'ir ko za a gudana dabino ko za a gudana tuki ko za a gudana zabibi wannan kuwa da sa'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ko da sa'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ya ce mun hadisi ya kawo daga imam malik ya kawo daga nasu cewa nasu umara yasin bi ba a fitarwa idan zai yi fitar da kafin da ta yi sai ko da dino sai ko sau daya shi ya fi da shi yin asan ne imam malik ya ce kafara gaba ɗaya da duk abin da aka ce a yi kafara ko kafin da kai ko zankan da ake fitar kushiri duk wannan ana aunawa ne da mugun garani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta nabi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ko a babun zihari shi kafarar zihari ana ba kowane mutum ne nabi daya da sun sunu na annabi sallallahu alaihi wasallam mutum annabi shamu kenan mutum sham wato shi guda uku na ba ya kusa guda hudu na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne mutum babba daga baya shi shamu ya fito da nasa a zamanin da yake sarki lokacin da ake aikawa da zakar da ke wanda da kafa da kai mace wajen ba a kansa
يا مالك wani lafiya mun al'indi ya karbo daga imam malik ليس على الرسول في عتيق عتيقه ولا في عتيقه ولا في عتيقه إلا عتيق زكاته zakar da kai ba ta wajaba a kan mutum dangane da bayan bayansa bayan bayansa ba a ce shi zai fita musu da zakar da kai ba haka nan kuma dan zaran ya tsoronci wani ne masa aiki ba bawansa ba ne a'a ya ɗauke shi ne masa aiki to ba a cewa sai ya fita masa da zakar da kai haka nan ba a cewa ba zakar da kai ta wajaba a kan mutum game da bawan matarsa ba a cewa mutum ya fito wa bawan matarsa zakar da kai inda bawan ba nasa ba ne a'a na matan ne haka nan ba wato ko waɗannan ba a cewa fita musu da zakar da kai sai ba in ya zama إنه لا إنه wani wanda a cikin su yake masa hidima لا بد له منه ya zama ba makawa sai ya masa hidima kamar bayan bayan nasa ko bayan matan nasa su ne masa hidima su ne masa wasu aikace aikace أجل عليه to wannan sai a ce dole ne ya fita musu da zakar fiddakai ليس عليه زكاة في أحد من عتيقه القاتل da ba a cewa ya fita zakka zakka ba ta waje ba a kansa game da wani daga bayan wanda ba musulmi ba matakar dai bayan da ba su musulunta ba تجارة القاتل wasu kasuwanci ne yana zai sai da su ne ya ya siye su ne don ya siyar koko ba don kasuwanci ba wanda suke masa ayyuka ne to duk da ba a cewa a fitar musu da zakar da kai littafin azumi كتاب الكلام بسم الله wato an gama bayani akan littafin zakka an ba da kuma littafin azumi malamai da yawa kan fara gabatar da zakka akan azumi dangane da cewa ita zakka an tambayar da ita da sallah wuri da yawa qur'ani da an faɗi sallah sai a faɗi zakka wa wa wa aqimu salata wa atu zakata da wa aqimu salata salata wa ma razaqnahum yunfiquna to shi yasa kuma cewa ita zakka ai abaci wanda kuma musulmi yace ba zai ba da ita ba to ko ya kan sai ayi a karba Ah, shi yasa kenan ta wannan bangaren ta fi azumi gaba take da azumi to amma wasu malaman kamar mai risala shi sai da ya fara kawo babun azumi me yasa ya fara kawo babun azumi saboda cewa da sallah da azumi duk ibada ce ta jiki ashe ta ce su daya kuma azumi galibin musulmi suna da ikon yi galibi musulmi yana da ikon yin azumi ba kamar zakka ba zakka sai kaɗan ne a cikin musulmi ake samun zakka ta wanda ba a kansu kuma da yake da zakka da hajji ainihin ibada ce ta dukiya wanda yake ta hada da dukiya shi yasa suke hadawa da zakkar da hajji a waje da yanzu kawo babun zakka sai su kawo babun hajji su fara gabatar da babun azumi kamar yadda shi mai misali to ya Mm. to waye shi ne ma ƙarin namun ganin eh waye kuwa matuƙar dai an san ai ba kumbura yake ba in ba kumbura yake ba cewa a ba da garin masara a auna mudin nabi hudu wato a auna sa'a daga kowane mutum a yi daidai ne eh in haka din daidai ne tunda dai ba wai kumbura yake ba balle a ce wanda yake garin bata kai ida bata kai wanda ba a nika ba ba mudinami na garin bai kai mudinami na wanda ba a nika ba ko ai ba haka abin yake ba to
ما جاء في رؤية الهلال بالسوء babu abin da ya zo game da ganin adda wata wanda zai sa a fara azumi da ganin wata kuma wanda zai sa a ajiye azumi a watan ramadan
يا مالك wannan na ta muna hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u عبد الله بن cewa ya taɓa daga nasu umara أن رسول الله صلى الله عليه cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci watan Ramadan وسلم قال yace لا تصوموا حتى تروا الهلال kar ku ce za ku dau azumi sai kun ga wata kuma ganin junanku kamar ganin ku ne idan wani a cikin ku ya gani kamar ku kun gani ne ولا تبدلوا kar ku ce za ku sha kuma za ku aje azumi sai kun ga watan Shawwal فإن غم عليكم in aka rufe muku wato watan ya zamo akwai hadari ko wani abu da zai sa ya zama ba ku ga watan ba فاقدروا له to sai ku gwagwada masa malamai da yawa suka ce abinda ake nufi da gwagwada masa a lissafa sha'aban talatin ko a lissafa ramadan talatin amma shafi'awa ka ce a abin da ake nufi da warware masa shi ne a du- a yi lissa a bi abin da malamai misali suke faɗa idan za ta yi a ce watan ya kama shi kenan sai a tashi da azumi ko a tashi da a wasan sallah idan kuma za ta yi ba a ce watan ya kama to shi kenan sannan ne sai a cika talatin to حدثني عن مالك ga wani na ta wani hadisi ya kama daga imam malik عن عبد الله ya kama daga abdullahi bin dinari عن عبد الله ya kama daga abdullahi bin umara عن رسول الله cewa misalan sallallahu alaihi wasallam ya ce الشهر تسعة وعشرون a wata tiskun mai shiruna ya kan yi kwana 29
فلا تصوموا حتى تروا الهلال da kada ku ce za ku dau azumi sai an ga wata ولا تفطروا حتى تروا kan ku ce za ku sha azumi za ku aje azumi ku yi sallah sai an ga wata فإن غم عليكم idan aka rufe muku baka da ku warwada gare shi wato ku lissafa sha'aban talatin ko ku lissafa ramadan talatin وحدثني عن مالك a wannan jami'in hadisi ya kama daga imam malik عن ثور ya kama daga saurin da zai da jili عن عبد الله ya kama daga zana abbasin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa misalin sallallahu alaihi wasallama ya ambaci watan ramadan فقال ya ce لا تصوموا kan ku حتى ce za ku fara azumi sai an ga wata ولا تفطروا haka nan kan ku ce za ku aje azumi sai an ga wata فإن غم عليكم in ya zama an rufe muku wata ba ku gani ba أخذوا الإنسان ثلاثين ku cika gidayar sha'aban ko gidayar ramadan talatin kwana talatin wannan abin da ita ya وحدثني عن مالك
gaba daga imam malik أنه بلغ cewa labari ya isar masa cewa wata jinjirin wata an gaishe a zamanin sayyidina usman بعشي da marece ولم يفطر عثمان wato kafin rana ta faɗi aka gaishe amma wato aka ga watan shawwal ya fito ga rana amma sai ga wata ya fito a yamma to sayyidina usman bai ajiye azumi ba حتى أمسى an sai da ya marece وقامت الشمس rana ta faɗi wato shi ne masu wa wato masu fikin suke cewa wani ya tuhu na harar zirkani ne ganin wata da rana yana nuna cewa na daren da za ta zo ne ba wai na daren da ya wuce ba ne ba na daren da ya wuce ba ne قال يا ya yace من ما لم يعود nan na ji imam malik yana cewa الذي يرى إلى إلى ina إلى na ramadan wa da wani wanda shi kadai ne ya ga kama a watan ramadan أنه يصوم cewa wajibi ne akan sai tashi da azumi لا ينبغي له أن يفطر ba daidai ba ne ce zai tashi ba da azumi ba وهو يعلم gashi ya tabbatar cewa wannan ranar tana da wata rabunan tun da ya gani ai ma ba a da iyali a baro ba wani labari ba an gani da abubun ka ga abubuwarku kai ta gani da idanun da kurukuru kuma ka ce wai kana za ka saurari sai an baka labari ina yasa aka ce kamar wannan in ya sha sai ka fara sai ka fara ta hau kansa ta kana ra'ayi imamu hannun ke ce من رأى هلال شوال وحده wanda ya gwada shawar shi kadai فإنه لا يصوم wannan baya shan azumi baya ajiye azumi amma da aka ce baya ajiye azumi ba ana nufin ya dau azumi ba a'a abinda ake nufi kai ya nuna wa mutane cewa shi yana sallah da annan nasa da wa mutane يكون على أن يفطر منهم mallai samamuna mutane ana tuhumtar su kusa cewa wanda ba amintacce ba da gangan ya iya shan azumi in an tambaye shi ya ce ai ya ga wata wai kullu laika wanda wanda ta sha azumi ce إذا ظهر in عليه aka kama su من رأى هلال bayan sun ga wata ne shi ya sa suka sha من رأى هلال شوال نهارا wanda ya watan shawar da rana فلا يفطر kai ce zai ajiye azumi ويتم صيامه abin da ya kaji ne ya kan sa ya cika azumin sa wannan ranar إنما هو هلال الليلة latita ce domin watan nan da ya gani watan daren da zai zo ne ba watan daren da ya wuce ba ne قال ya يا haya ce na ce ma malik yana cewa قام الناس يوم القدر idan mutane suna shi da azumi ranar sallah ويقولون أنه من رمضان sun da suna sun dauka cewa wannan ranar daga watan ramadan ne talatin ne ga watan ramadan جاءهم صوت ta sai labari tabbatacce zo musu أن هلال cewa watan ramadan an gaishe kafin su su dau azumin da rana daya وأن يومهم ذلك cewa wannan ranar ta su da suka tashi da azumi أحد وثلاثة ranar talatin da ɗaya ce ma فإنهم يفطرون to abin da ya zajiri a kan su su sha azumin su wannan ranar hayyata tsari a duk wani lokacin da labarin ya zo musu sawa'un ya zo musu kafin karkatar rana daga tsakiya ko ko bayan karkatar rana daga tsakiya tsara nan ba sai dai su ba a cewa su je su yi sallar idi in ba na za idan labarin nan ya zama ya zo musu ne bayan rana ta karkata daga tsakiya lokacin sallar idi na fita da karkatar rana daga tsakiya amma ya zo musu kafin rana ta karkata daga tsakiya kamar ya zo musu wajen karfe goma a nan ko goma da rabi ko sha daya duk wannan sun je su yi sallar idi amma ya zama sha biyu har ta wuce kafin a samu labarin cewa ai biya an ga wata ko ko ai daman can tun farko ma ran da su suka ɗauka ran nan watan ya kama ba ran nan ya kama ba ya kama tun kafin ran nan shi yasa su akwai ranar da yake sun sha daga rabaran ba mu sani ba to ma ya haɗu ba a siya ba kamar lokacin wanda ya niyyar azumi tun kafin fitowa alfajir da ya hayan ba wannan jami'in ya tabbata daga imam malik an na fi ya tabbata daga nasiru abdullahi ya tabbata daga abdullahi umara na wuka da ya goce cewa abdullahi umara ya san zauna cewa la ya suma illa man alba siya ba kamar lokacin ba wanda azumin da yake inganta sai wanda yake ya yi niyyar azumi tun kafin fitowa alfajir ba wanda azumin da ke inganta sai fa wanda yake ya yi niyyar azumin kafin a ce alfajir ya keto haka abdullahi umara ya faɗa kuma kenan ya nuna duk wani azumi da azumi na farilla da azumi na nafila da haka hukuncin da yake akan wannan matsabar akan wannan matsabar malikawa suke a shafi'awa kuskace azumin da ake bukata a niyyarsa kafin alfajir shine azumi na farilla duk azumi na farilla ana bukata a ce ya zama an yi niyyarsa kafin alfajir amma azumi na nafila to a iya niyyarsa ko da bayan alfajir ne matuƙar dai wani haba ta zo ba a hanafiyawa ko suka ce ai duk wani azumi da na farilla da na nafila duk a iya niyyarsa ko da bayan alfajir a wajen hanafiyawa shi yasa nan akwai masabobi uku ga malamai to وحدثني عن مالك wannan da ya nuna dinsa ya taba daga imam malik ya taba daga ibn shahid zuhri ya taba daga aisha da hafsata mata annabi sallallahu alaihi wasallam mata yan annabi sallallahu alaihi wasallam su ma suka ce ba wanda azumin su zai inganta sai wanda yake yayi niyyar azumi kafin a ce azumin kayi
ما جاء في تاريخ abin da ya zo game da cewa ana so a gaggauta buɗe baki حدثني عن wanda na ce abin hadisi ya karbi daga imam malik ya karbi daga abi hazim ibn dinarin ya karbi daga salim da salim sa'idi أن رسول Kira maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kala ya ce الله يغاد الله mutane ba su gushewa suna cikin alheri أجل matukar suka gaggauta buɗe baki matukar dai suka gaggauta buɗe baki shi yasa a ce za a tsaya wani kwanan wasu a addini a to wannan ba daidai ba ne ba shi addini yake nema ba rana ta faɗi ka ce kai ba za ka gaggauta buɗe baki ba ba wannan addini yake nema ba abinda ake nema ka tsaya a kyautata azumin naka amma lokacin da aka ce a ajiye azumi shi kenan ka ajiye azumi sun ma a cikin siyama ilin laili da ko dare yana farawa da zarar faduwar rana da rana ta faɗi to a shiga cikin dare to
وحدثني عن wannan ya tabbata da hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga abdurrahman ibn harmalat al-aslami عن سيدنا ya karbo daga sayyidin musayyari رسول الله kama zalla sallallahu alaihi wasallama ya ce
أولاد mutane الناس بخير ba su gushewa suna cikin alheri ما جاء الهجرة matuƙar suka gaggauta buɗe baki وحدثني عن مالك wato da hadisin mursali ne tunda aka amince daga sayyidin musayyadi kai zai aka dangana shi ga manzo shi yasa ba a faɗi na sama da tarihi ba wa mursalun man fawqa tarihin sakat wa qurbanin ma rawa rawun sakat to وحدثني عن مالك wannan ta bin hadisi ya karba daga imam malik بن شهاب ya karba daga ibn shahid zuhri عن عمير بن عبد الرحمن shi kuma ya karba daga ubayd ibn abdurrahman أن عمر بن cewa عبد sai da umar dan addam da kuma sai da usman dan affan كنا يصليان المغرب sun kasance suna sallatar magarba حين ينظران ya nufi duban dare baki ya to قبل أن kafin a ce sun ci abinci ثم يصلي sannan ci abinci bayan sallah malamin ta ce wannan wato ana nufin cin abinci ba tsarin kuduri ba za a dauka a kan cin abinci ne ba sa yi sai sun yi sallah amma kamar kuduri kamar a ci da bino ko a sha ruwa wanda da yin haka din kuduri ke tabbata to suna yin sa kafin magarba suna yin sa kafin magarba amma an ga wannan kowa sa tsayawa wani ciye-ciye don fiye sallah wannan ko a watan ramadan ne ما جاء في صيام النبي bisbiyu da duba sun ce ramadan abin da ya zo game da hukuncin azumin wanda ya tashi da janaba bai wanka ba har alfijir ya keto ga shi na da janaba a watan ramadan to ne hukuncin azumin sa shine za a yi bayani a nan
يا رب مالك wannan ta nuna hadisi ya kama daga imam malik عبد الله بن ya عمر kama daga wannan abdurrahman ibn ma'bad al-ansari عن ابي يونس ya kama daga abi yunus مولى عائشه maganar aisha عن عائشه ya kama daga aisha ان رجلا cewa wani mutum الله صلى الله عليه ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama وسلم قال alhaji yana tsaye a kofar manzon sallallahu alaihi wasallam قال ya ina ina jin sa يا رسول ya الله rasulullahi إني ni مسجون na kan waye gari ina cikin janaba قال ولي gashi ina niyyar yin azumi قال sai صلى manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi wai din ma na kan waye gari ina cikin janaba gashi ko ina nufin yin azumin sai in wanka ba fitowa alfajir in ci gaba da azumi na قال له shi mai sai mutumin da bai tambaya ya ce da manzon sallallahu alaihi wasallam يا رسول ya rasu da lahi hakika ce ba a sanar mu kake ba الله ai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba ka da wani laifi a wajen sa da da can da nan gaba فقال manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fishi da jin wannan وقال yake لا wannan rantsi muku da Allah ina sa ran a ce duk gaba ɗayan ku na fi ku tsoron Allah na fi ku sanin abin da ya kamata a ce na kiyaya
وحدثني ya san kenan azumin wanda asali ya same shi yana cikin janaba bai baci ba azumin sa yana nan bai baci ba abinda da yake bukata ya wankan bayan alfajir din in ya so kuma ya ci gaba da azumin sa wa ta tafiya ma wannan da mun hadisi ya kaba daga Imam Malik ya kaba daga Abdullah ibn Sa'id ya kaba daga Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn Al-Harith ibn Hisham عن عائشة Wato ɗaya daga cikin bukawar sabatu na Madina. Wannan abubakar ɗin ɗaya ne daga cikin bukawar sabatu na Madina a yadda da yawa malamai suke duba. Wa wasu Ubaidullahi Umar Qasim Sa'idu Abubakar Sulaimanu Harija shi ne da biyar a wannan lissafin. Ya tafi daga Aisha da Ummu Salama zaujain Nabi sallallahu alaihi wasallam mata yin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama قال cewa sun sun ce رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana waye gari yana cikin janaba daga saduwa da iyalinsa ko ba wai mafarki ba domin baya mafarki lam ya tadin kadakaddu da hal mustafa abada fi ramadan a watan ramadan ثم يصوم sannan ya ci gaba da azuminsa وحدثني عن مالك wanda za ta muna cikin ya kama daga imam malik ya kama daga subayi babbarara a bai bakar bin abdurrahman bin halis bin shalim أنه cewa سيدنا shi ya je a ba bakar na Abdulrahman ibn al-Harith ibn Shadin yana cewa كنت أنا وعلي عند مروان بن الحكم muna ta zaune ni da mahaifina shine Abdulrahman dan Harith ibn Shadin Harith ibn Shadin din nan wato dan gwan Abu Jahl ne amma shi Allah ya kaddara ya musulunta Allah ya kaddara cewa ya musulunta da san yana cikin mutanen da suke waƙoƙi na suka musulunci an dade amma wajen jambotin makka sai Allah ya kaddara kuma ya musulunta musulunta da ya kyau kuma Allah ya bashi da ya ilimi jikansa kuma ya zama ma shi ilimin nasa hayya ne shi ne abubakar sunan da ake faɗa yace ina zaune ni da ubana wajen marwan ibn hakam هو عزيز alhari sannan marwan shine gwamna a madina فذكر له aka ambata wa marwan cewa abu huraira yana cewa أربعة wanda yawa gari yana cikin janaba ذلك to اليوم wannan ranar bai samu azumin wannan ranar ba cewa yana daga sharuɗin azumi a ce sanda alfajir zai keto ga mutum yana cikin barki قال مروان sai marwani ya ce أصبت عليك ne mamaki a kai abdurrahman تذهب ka أنت je wajen iyayen mummunai guda biyu عند عائشة da su ne da aisha da ummu salama
فتسأل فتسألنه lalle ka tambaye su daga hukuncin nan da aka faɗa فذهب عبد الرحمن ko daga maganar nan da aka faɗa sai abdurrahman ibn al-harith ibn shami ya tafi وذهبت معه ni ma na tafi tare da shi inji abubakar حتى دخلنا على an عائشة muka shiga wajen aisha فسلم عليها abdurrahman ya mata sallama ya gaishe ta ثم قال sannan ya ce ya kurmu mu ne إنا كنا hakika mun kasance muna zaune wajen barwado da hakami نذكر له aka ambata wa barwado da hakami cewa a babu raira yana cewa wanda ya waye gari yana cikin janaba to wannan ranar bai samu azumunta ba قال الآن Aisha ta ce maganar ba kamar yadda Abu Huraira yake ba, hukuncin ba yadda Abu Huraira ya faɗa yake ba. Ya Abdurrahman, أترك محمد ما كان رسول الله ashe za ka ki abin da manzon Allah yake aikatawa قال عبد الله sai Allah sai ya ce a a wallahi ba zan ki abin da manzon Allah yake aikatawa ba عن عائشة sai Aisha ta ce وأشهد على رسول na tabbatar ga manzo sallallahu alaihi wasallam أنه قال cewa ya kasance alfijir kanke to gare shi alhali yana cikin janaba janabar ku daga saduwa da iyalinsa ba wai mafarki ba ثم ثم sannan ya ci gaba da azumin wannan ranar قال yace ثم خرجنا abubakar ce sai muka fito ni da babana an muka ji ta wajen umar salama فسألها ita ma an tambaye ta daga wannan قال sai النبي ta ce kamar yadda aisha ta faɗa قال yace aka خرجنا fito daga wajen umar salama an muka ji wajen marwana bin hakan فذكر له عبد الرحمن abdurrahman ya ambata masa abin da suka faɗa قال مروان abdurrahman ya ce صلت عليه ni mamaki a kai a ba muhammad wato shine alkunya abdurrahmanin تركبن داب lallai ka hauda ba dabba ta إنها ka بالبر sanar a kofa فانتهبن lalle ka tafi zuwa abu hurera فإنه يأتي yana gonarsa a hakika ka فتبدرن ba shi labari da wannan magana cewa an je an tambayi aisha da ummu salama maganan nan da yake faɗa sun ce ba haka abin yake ba فركب عبد da rahman ya hau ni ma na hau tare da shi har muka je wajen abu hurera فتحدث ma'ahu abdurrahman ya sa a tarzuwan ba maganar da abdurrahman ya fara faɗa masa ba ne sai da ya zauna suka yi hira yan sa'a guda ثم ذكر له ذلك sannan ya ambata masa wannan magana wato wannan wata hikima ce domin ba wai ya je jayayya ba ne ko ya je ya kai masa wata magana wanda ta yi kaba da reni shi yasa sai da ya zauna ya yi hira tare da shi kamar sa'a guda sannan kuma ya faɗa masa magana قال له أبو هريرة sai abu huraira ya ce دائما في ذلك ni daman ba wai na ji ba ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam إنما أخبرني wani ne ya bani labari da haka na ɗauka haka lamarin yake وحدثني أبو wani lafiya min hadisi ya kafa daga imam malik سمي ya kafa daga sumayu shi ne barara abubakar عن أبي بكر بن عبد الرحمن wato abubakar din ne da aka faɗa a baya shi ya kafa daga mai gidansa shi ne abubakar bin abdurrahman bin al-harith bin hisham شتاه ya kafa daga aisha da ummu salama mata annabi sallallahu alaihi wa sallama أنهما قالتا cewa su sun faɗi إن كان الرسول cewa lamarin da sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan waye gari cikin janaba daga saduwa da iyalinsa ba wai mafarki ba sannan kuma ya ci gaba da azumi sannan ya ci gaba da azumi to ga ma da ta rufati ما جاء في الغرفة بالقولة للصائم to ba da ta rufati abin da ya zo gaba da cewa an yi rangwame game da sumbantar mace ga mai azumi mai azumi ya iya sumbantar matarsa حدثني ko عن uska wadda take sadakarsa wanda ta mana da ita ya kafa daga Imam Malik زيد بن ya عبد kafa daga Zaid bin Aslama ya kafa daga Rabi Salim cewa wani mutum ya tsammanci matarsa alhali yana cikin azumi a cikin watan Ramadan فوجد من ذلك wani dan shadida sai bakin ciki daga wannan bakin ciki mai tsanani cewa kai an ya ko bai bata azuminsa ba فأرسل امرأة sai aiki matarsa don ta tambayar masa wanda ne wannan hukuncin wannan فدخلت على أم matan nan ta sai da shiga wata ummu salama mata annabi sallallahu alaihi wa sallama da ذكرت ambata mata wannan da ummu أخبرت salama ta bata labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kan sumbanci matan tsadari yana cikin azumi صائم Ah, yana cikin azumi فرجعت matan nan ta mutumin nan sai ta koma ta أخبرت ba mutum nata labari da abin da ummu salama ta faɗa mata زاده wannan sai ya ƙara mata damuwa قال yace ai mu ba a ce za a kwatanta mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama
فرجعت امرأته وجدت عندها قال ما لهذا أمرت sai ummu salama ta ba shi labari قال sama da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ummu salama على أحبت Me zai hana ki ba ta labari قال ذلك cewa ni din nan nakan yi haka?
قالت Sai ummu salama ta ce, ai na faɗa mata.
فذهبت Ta je wajen mijinta ta ba shi labari da abin da na faɗa mata amma haka din ba za da mun za da sharra wannan ya ƙara mun masa damuwa yake cewa ai mu ba za ku da ta da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ai Allah ya kan hana ta da manzon sallallahu alaihi wasallam da abin da ya nufa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shi da wannan magana yace na rantsa muku da Allah dukkanin ku na fi ku tsoron Allah na fi ku sanin iyakokin Allah wani lafiya a yamin hadisi ya taɓa daga imam malik ya taɓa daga shafin da uwanta ya taɓa daga bayan da uwanta zubairi ya taɓa daga halin sa'in shafuwan mu ne Allah ya ƙara yadda a gare ta cewa ita ta ce lamarin da sha'adin manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya karɓi sashen matansa alhali yana cikin azumi sannan sai murmushi wato a cikin kanta take nufi amma ta ji kunyar ta faɗi kan na wannan ta bin hadisi ya tafi daga imam malik ya tafi daga hasan sa'idin cewa atika yan sa'idin na abin da nufairin shi ita ce matar marar da haddari ta kasance ta kan sunanci kan marar da haddari tana cikin yana cikin azumi baya hana ta daga haka wadda ya ce wadda ya hamin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga hadin nari bararun marasu ubaidin lahi cewa aisha ya dalhata ta ba shi labari cewa tana wajen aisha matar annabi sallallahu alaihi wa sallama hunalika sai mijin aisha ya shigo gare ta tana wajen aisha babba idan aisha ta dalhata mijin da ya shigo gare ta alhali tana wajen aisha matar annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ko mijin nata dan dan uwan ba Aisha ne shi yasa kamar da yake ga Aisha shine Abdullahi dan Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiqi dan uwan Aisha ne alhali yana cikin azumi sai Aisha tace da ita tace da shi tace da dan dan wannan nata me zai hana ka ka je kusa da iyalinka ka sumbance ta kai wasa da ita sai ya ce yanzu ne ne a cikin sumbance da kashin nan azumi Aisha ta ce kwarai kuwa. Wani lati ya hannu hadisi ya kafa daga Imam Malik ya kafa daga Zaid ibn Aslama cewa Abu Huraira da Sa'ad ibn Abi Waqqas sun kasance suna yin rangwame a cikin zumba ga mai azumi. Ba za ta tajiri bin kula da abin da ya zo a cikin cewa an tsananta game da yin zumba ga mai azumi. arba'in wata ta min hadisi ya kafa daga imam malik cewa labari ya isa masa cewa aisha mata annabi sallallahu alaihi wa sallama ta kasance idan ta ambaci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kan zumbanci matan sa alhali yana cikin azumi ta kance waye a cikin ku yake iya kame kansa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa kan ku jawo kanku abin da ya fi karfin ku daga sun manya bayan zuwa abin da yake gabar da sun ba kada ya haya ce da imam malik ya ce ishamun wata ya ce ruwa sunan zubair da daga cikin bukawun sabatu na madina ya ce dukan bayan ganin sun bangar mace ga wanda yake cikin azumi tana jira zuwa abin da yake alheri karshen ta tana jira abin da yake ba alheri ba shi yasa shi barinta shi ya ce shi yasa musamman malikawa suka ce wa muqaddimatul jima'i yana daga abin da yake karahiya kamar muqaddimatul jima'i kar kulati kamar sumba in kalimatul salama inda yake saya tabbatar in ya sumbaci macen ba wani abin da zai faru mazi ba zai fita daga gare shi ba ballantana abin da yake gaban mazi to wa illa haru idan ku ba haka ba ma haru muqaddimatul jima'i zai zama haramu وحدثني عن مالك وإلا كان حديث يا كبر الإمام مالك يا كبر زيد بن أسلم يا كبر عداء اليساري شو أبلاد عباس أنتم بيشي أنتم بيشي أبدا ثم بعد وديك يتكين أزمي فأرحمت فيها sai ce ba laifi idan shi wanda zai sun ban tsoho ne domin shi sha'awa ɗaya ta tafi daga gare shi وكرهها amma ya ce ba daidai ba ne wanda yake saurayi ya yi haka وحدثني عن مالك wannan da muna dinta ya karbi daga imam malik ya karbi daga nafiru cewa abu umara أن ينهى ya kasance na yin hani daga yin sumba sumbar mace ko saduwa da jikin mace ga wanda yake cikin azumi to alhamdulillah wa ta su ne wani malikawa da wayannan hadisan da daga baya suka shar'anta haka da sha'ir ba a yaran da na la'ani din ana nufin abincin da yake an aikata abincin da yake an la'ani aikata ne kuma so da yawa wani lokacin abin da ake alkama ka fi kira da amu so da yawa ka fi da amu ba ana nufin alkama
Radio ce?
bayan ba bawa na sa yin da shi ba za ya ka da sanin ne gidan sai gara ma ya ke karbewa amma dai ya kamar maka to